والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da kuwa cewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta asabat yau takwas ga watan safar shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da biyu ga watan takwas na shekara 2025 miladiyya mun sake haɗuwa a wannan majalisi mai albarka don ci gaba da darasin da muke a wannan littafi na alwajiz bi fiqh sunnah wal kitab al aziz na Dr. Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaqa muna cikin kitabul buyu'i muna fasalin da yake magana akan abin da bai halatta a yi cinikinsa ba bai halatta a saya ba ko a sayar mun ji akalla nau'o'i guda guda hudu wato na farko giya na biyu a sai da inabi ko kowace tsaba wadda aka san ana yin giya da ita kuma a sai da ta ga wanda zai yi giya sannan na uku kayan kaɗe-kaɗe da wake-wake sannan na hudu abu uku ne a dunkule mushe alade gumaka duk haramun ne a sai su ko a saya gabar da muka tsaya shine addamu jini zai ɗauki ma'ana na cewa jini wanda yake daskararre ko jini wanda yake gudana dama waɗannan ai haramun ne a ciko in ban da wanda hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama ya keɓance uhillata lana mai tatani wa damani ko attihalu wal kabidu al kabidu wat tihal da hanta da kuma saifa nau'in jini ne amma shi ya halatta to kaga wannan shi yayi taksisi a cikin wato umumin da aka yi kuma amma a wannan hadithi ba a wannan sigar kawo shi ba wato addamu ana nufi kudin da mutum zai karɓa a lokacin da ya kaho a mutum lokacin da ka tsaga jikin mutum jini ya zuba to shine abin da ake magana a kan mun karanta hadithi na awun ibn abi juhaifa ko shine Wahab ibn Abdullahi As-Sawa'i sahabi ne to dan sai rawaito hadisi kale yace ra'aitu abishtara hajjama naga babana ya sayi hajjama kun ga asalin magana wanda yake yin kaho su larabawa sun raba abin kashi biyu akwai hallaq akwai hajjam hallaq shine wanda yake yin aski baya yin wani abu sai aski ba shi ake magana ba sannan akwai hajjam shi kuma wanda yake yin ƙaho shi baya aski ƙaho yake to wannan shi ne wanda ake magana a kansa wato a kayan ita sana'ar cirewa mutum jini a fitar masa da da, da jini a jiki in ma sigar magani ko abin da ya kama da haka wanda mafi yawanci ana yin sa ne ma saboda magani ko shine abin da ake ce masa hijama ko to akan hijama ake magana yace ra'aitu abishtara hajjama naga babana ya sayi me yin hijama me yin kaho mu haka zamu ce saboda kaho ake yi mu fa amara bi mahajimihi fa kusirat sai baban nasa sahabi ne wahab ibn abdullahi kenan sai ya umarni aka ɗebo kayan yin hijamar duk sai ya kakkarya su yasa aka kakkarya bawa ya saya wanda yake wannan sana'ar sai ce a kawo kayan da bawan yake sana'ar da su duk sai sa aka kakkarya fa sa'altuhu an zalik sai in tambaye shi me yasa yayi haka fa qala sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an samani dami ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga kuɗin da za a karɓa saboda jini saboda hijama kenan shi ne abin da ake nufi a nan ba ƙarshen hadisin ba kenan kuma ya jera waɗansu abubuwa hadisi ne ingantacce imam al-bukhari ya kawo to a bisa wannan har ilau akwai wani hadisi wanda imam muslim ya rawaito shi hadithin ne daga rafi' ibn khadijin shi ma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kasbul hajjami khabithun wa thamanul kalbi khabithun wa maharul baghi khabithun kasbu me kasbu kudin da za a samu a dalilin wani abu ko kasuwa ko sana'a ko abin da ya kama shine kasu abin da za a samu daga hijama ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da za a samu daga hijama ya ce khabith kazanta ne kuma sai sake cewa wa thamanul kalbi khabith kudin da za a sai da kare a karba shi ma kazanta ne wa maharul bagi khabith sadakin karuwa shi ma kazanta ne da yake nufi sadakin karuwa ana biyan ta sadaki ne kudin da za ta karba kenan a dalilin lalata da za a yi da ita shi ma ta, ta yi haramci yanzu biyu wannan kudin haramun ta ci sannan aikin da aka yi da ita shi ma haramun ne kaga doro biyu hawa biyu kenan hadisi ne ingantacce wanda imam muslim ya rawaito shi to don haka malamai sai suka yi bambancin fahimta akan ita wannan mas'ala akwai da dama daga cikin malamai waɗanda suka tafi akan cewa baya halatta a karɓi kuɗi a dalilin an yi wa mutum ƙaho an yi masa hijama in an karɓi wannan to an ci haram la'akari da waɗannan hadisai da muka ambata guda an tambayi shekul islam ibn taimiyya rahimahullah kamar yadda bayani ya zo a cikin majmu'ul fatawa masail fikihiyya wajen mas'aloli na fikihu da aka tambayi da shekul islam ibn taimiyya a kayan mas'ala biyu ne a dunkule amma za mu ambaci mas'ala guda ɗaya wanda ita ce ta shafe mu ko ta shafi wannan batun an tambaye shi dangane da halacci na kudin da aka samu a dalilin hijama yaya matsayinsa khulasa na abin da shekul islam ya ambata dai ya nuna cewa abu ne wanda yake ya halatta tare da waɗancan hadithan da suka nuna cewa ƙazanta ne da kuma wannan hadithi da ke gaba gare mu na auni ibn abi juhaifa duka ingantattun hadithai ne wanda sun nuna a zahirinsu haramun ne amma shekul islam ya yi bayani wato ya ambata cewa dangane da wannan hadithi na awon ibn abi juhaifa da ya ce ga abin da babansa ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa ya ce inna rasulallah sallallahu Alaihi wasallama an tsamani dami to shekul islam ya kawo wani hadithi har ilau hadithi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim din kuma duka sai ruwaito hadithin Abdullahi dan Abbas wanda Abdullahi dan Abbas yake cewa ihtajama Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa a'ata al-hajjama ujrahu Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa an masa qaho kuma sai ya biya wanda ya masa kafan kudin ladan kafan da ya masa kuma hadithi ne bukhari ya rawaito imam muslim ya rawaito sannan akwai wani hadithi shi ma daga anas dan malik wanda shi ma bukhari da muslim duka sai rawaito almuttafaqu ala sihhatihi shi ma anas dan malik ya faɗi irin haka yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa an masa kaho har ma ya faɗi suna wanda ya masa kaho yace hajamahu abu taiba wani da ake ce da shi abu taiba shine yayi masa kuma anas ya ce fa amara lahu bi sa'aini min ta'amin har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni yace a kawo masa sa'i biyu na alkama a bashi ma'ana a madadin me a madadin ujira lada kenan da ma waɗansu hadisan daban waɗanda suka nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da kansa kuma ya biya to yaya kenan tsakanin waɗannan hadisai bangare ɗaya waɗanda suka nuna a'a bangare ɗaya kuma annabin yayi da kansa ba karo hadisan suka yi ba wani hadisi shi ma wanda imam muslim ya rawaito daga abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallama yake ambatawa wannan shekul islam ya kawo shi ne domin mai da bayani a kayan hadisi na rafi' ibn khadij wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kasbul hajjami khabithun kuma ya ambaci waɗansu abubuwa wanda tabbas su kan babu kokonto cewa kazanta ne samanul kalbi wa maharul baghi wannan kai kazanta ne haramun ne kai tsaye to ya fara kuma da kasbi abinda za a samu a dalilin hijama to akan wannan shekul islam sai ya ce wancan hadisin ba yana nuna cewa haramun ba ne don ba wannan lafazin ne zo ba khabith aka ce ya ce lafazin khabith kuma ba lalle ne ya zo da ma'ana wacce take ta me ta haramci ba musamman ta janibin hijama da yake shi akwai waɗansu hadisai kamar wanda muka ji na bukhari da muslim hadisin anas dan malik da hadisin abdullahi dan abbasin waɗanda suka nuna cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ya biya annabi kuma zai taba ɗaukan abin da yake na haramun ya bawa mutum ya ce ya ci ba, baya tanawuli da abin da yake Allah ya hana. To ya aka yi annabi ya bayar. To don haka a wannan batu da aka ce, Kasful Hajjami Khabir, Shekul Islam ibn Taymiyyah sai kawo hadithi, ya ce, ai hadithi ya zo a cikin Muslim, wato daga Abu Sa'id al-Khudri, annabi sallallahu Alaihi wasallama yana faɗa dangane da tafarnuwa. yace man akala min hadhihi shajarati al-khabitha fala yaqba fala yaqrabanna fi masjidina duk wanda ya ci wannan itaciya sai yace al-khabitha kaga ya kawo ta da irin lafazin da aka siffanta kasbul hajjam sai ce to kada ya kusaci masallacin to anan wajen ana nufi tafarnuwa haramun ce kenan kazanta ce dan haka da ake annabi ya ce mata khabitha a'a ana nufi ra'ihatuha ne makruh wato ana nuna cewa mutane ba sa son warinta shine abin da khabith yake nufi wato abu wanda ake kyamatta mutane suna kyamar warinta tunda idan an ci in an zo masallaci wani baya so tana tada mai hankali to kaga an cutar da mutane a masallaci don haka annabi ya ce duk wanda ya ci to kar ya zo ba a hana shi ci ba da haka bata zamanto haramun ba ashe nan ma da aka ambata aka ce khabir sai shaykhul islam ya ce abinda za a fahimta shine wato ita alhijama kasbi ne wanda yake dani kasbun ne dani'un ma'ana yana daga cikin sana'o'i waɗanda musulunci shari'a take ganin su kaskantattu don haka ba a so mutum ya tanawuli da shi an ambata ne wato ala sabilil wato ikrah in ba ya zama labudda ba to kada mutum ya yi amma in ya zama labudda ba shi da wata hanya da zai samu kasbi sai ta nan to babu laifi a gare shi yayi kuma halal ne babu matsala a ciki mun gane yadda matsalar take shi nan mawallafin littafi ya kawo shi saboda ya tafi zuwa ga fahimtar waɗanda suka ce a'a a nan kuma ya tsaya to shi yasa sai ya kawo shi akan haka to yana da kyau mu fayyace matsayar da malamai suka tsaya kai musamman wannan magana shekul islam ibn taymiya ba da fatawa ita ce wanda aka samu jumhur suka tafi a kayanta wallahu ta'ala a'lam yace wa qala ibn al-munzir ibn al-munzir yace wa ajma'u ala tahrimi ma harrama Allah min al-maytati wad-dami wal-khinzir amma malamai sun yi ijma'i malamai sun yi ijma'i a kayan ma harrama Allah abinda Allah ya haramta haramcin abin da Allah ya haramta minal maitati na mushe waddami da jini wal khinzir da kuma alade wato ana ishara ke na zuwa ga abin da Allah madaukaki ya ambata kamar wadda ayar da ta zo cikin suratul ma'ida hurimat alaykumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir kaga sun zo a wannan jerin gwana to can aya ta cikin a'raf sai ta nuna mana jinin ma daman masbuhan hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya keɓance wani nau'in jini shine wanda muke bayanansa wato hanta da kuma saifa uhillal lana maitatani wa damani fa ammal maitatan fal jaradu wal qutu wa amma daman fal kabidu wattihal su waɗannan a cikin nau'in mushe kifi ba a bukatan ka yanka shi mushen dama ake ci fara ma ba a bukatan ka yanka ta ita dama mushen idan an ci babu matsala dama ya halatta mushen fara in ka taubar na kenan to nau'i na shida alkalbu kare haramun ne a sai da kare haramun ne a sai da shi wata rawan ya taɓa mun tambaya dangane da kare wanda yake irin wanda ake sayansa mai tsadan nan kasa akwai kare mai tsada sosai eh to kuma mace ne sai ta haifu sai ta haifi irinta ta haifo su kuya-kuya ga suna ya za a yi ce haramun ne ce haramun ne sai da su an abi mas'udin al-ansari radiyallahu anhu an samu daga abu mas'ud al-ansari Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani dangane da kudin da za a sai da kare kudin da aka sai da kare haramun ne wa maharul baghi da sadakin karuwa wa hulwanil kahini da romo na boka hulwan abin da yake mai zaki madin boka kenan ko da yake nufi maharul bagai na yi bayani a baya ko sadakin karo ai ta bata da sadaki ma'ana na nufi kudin da za a bata ai lalata da ita haramun ne wannan kudin wadda aka san sana'ar ta kenan kuma ta tara wannan kudin tana yawace yawace kawai lalata take yi tana samun kuɗi to wannan kuɗin haramun ne ya ci ita haramun ta ce in ta ci in ta ba mu wani ma ya ci haram saboda an same shi a kayan abin da Allah ya haramta kamar mutum ne sai da giya bai sha giya ba kuma ga kuɗin ya ci to don haka haramun ne sannan hulwanul kahin roman boka abinda za a bashi na an kira ya shi a matsayin hulwan saboda ai yana jin daɗin ci zai faɗa wa mutane ya yaudare su su ba shi kuɗi don ya musu aikin bokanci to wannan kuɗin da aka ba wa boka haramun ne da haka idan an san mutum boka ne yana bokanci ba sai wanda zai sanya kurtu da wani waye ya kawo isga ya sa a kai yayi waye a'a ko waɗansu ma za ga boka ne amma da rawani to ko irin wannan boka mai rawani in dai bokanci yake yi to abin da yake samu haramun ne baya halatta a ci annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akai cikin hadisi wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito daga abu mas'udin al-ansari Allah ya yarda da shi wa yustafna minan nahyi kalbus saydi amma a cikin hanin malam yace an kebe karan farauta karan da za a yi farauta da shi wanne ne karan da ake farauta da shi wane kare ne ake farauta da shi na wanda aka masa training alkalbul mu'allamu haka sunansa kaji a cikin karamma akwai wanda aka ba shi ilimi shi ne wanda aka yi training ɗinsa ga farauta farauta a shari'a musulunci ta halatta adi ibn hatimin da'i ɗan farauta ne ya rawato hadisai da dama duk da cewa bai musulunta da wuri ba sai shekara ta takwas to amma ya yi wa annabi fatoyi a kayan matsalar farauta sana'arsa kuma waɗansu sahabban ma sun kawo hadisi hadisai dangane da matsalar farauta ba shi kawai ba don haka farauta sananniyar aba ce da ƙur'ani ma ya acknowledging ɗinta ƙur'ani ma ya san da ita kuma ya ambaci doka a kanta da yadda za a yi da hukunce-hukunce malaman fikiyo Allah ya saka musu da alheri sun ƙara fayyace wa mutane bayanai a cikin littattafa to don haka sananne ne farauta amma ba farauta a musulunci ita ma koyanta ake yi ba irin tamun nan da ake yi ta zamani ba kama shi bule ko a yi ashar a koda shi ko a yi fito ya tafi a guje ba san me ya kamo ba ba san ta yaya ya kamo ba kawai ya kawo shi dai karansa ya kamo to ba irin wannan ake faɗa ba alkalbul mu'allamu ake nufi kare wanda aka yi masa training aka koya masa farauta yaya za ka gane karen da aka koya wa farauta ya za ka gane kare ya iyo maka farauta ne na farko dai kaga yana tare da kai baya rabuwa da kai in ka je farauta yana tare da kai kuma ba zai tafi ba sai lokacin da kace masa ya tafi ko ya ga dabba ba zai bi ta ba an koya masa ko ya ga dabba ba zai kula ta ba sai mai shi ya masa ishara ya ce ya je a irin salon da aka koya masa in ma magana in ma wani abu dai da za a masa ya san daga an masa wannan to ya san an ce ya je ne kuma sannan idan za a sake shi din sai a sake shi da bismillahi idan za a masa isharar sai a ce bismillahi yalla in haka ake gaya masa shikenan sai ya tafi to idan aka je aka samu dabbar kuma bata mutu ba sai ka yanka idan aka same shi ya kashe tafa amma yana tsaye a kayi yana jiran mai gidansa ya zo sai ya ɗauka a ci in aka same ta ya kashe ta amma ya gutsuri wani waje ya ɗan taɓa ba za a ce ba mushe ne a kansa ya kashewa ba a kai ba idan aka same shi da shi da wani karen suna tsaye a kaye ga dabba ta mutu barewa ga ta a kwance ta mutu ga karnuka guda biyu da naka da na wani da baka san nawaye ba suna tsaye nan ma ba za a ce ba don baka san karanka ne ya kashe ko wancan Allahumma illa in ka san cewa wancan din shi ma tare da shi kuke kuma ya saki karansa karansa kalbun ne mu'allamun kuma ya sake shi da bismillah ka san cewa shi ma ya ɗabi'antar da karansa kuma yana kiyayewa to wannan sai ku taru ku ci kayan ku to duka waɗannan suna daga cikin irin wannan ƙa'idoji dai da ba malamai suke bayani dangane da farauta farautar da za ka yi da kare to karen da aka masa irin wannan training malamai suka ce an keɓe shi za a iya saida shi saboda me manfa'a ake dubawa cinsa haramun ne to amma na duba manfa'ar da yake tafe da ita yanzu manfa'ar aka sayar ba shi zatinsa ba mun fahimta yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala nuhiya an thamanin kalbi illa kalba sayyidin hadisi ya zo daga abu hurairah ta duda hadisi ne mawqufi bai rafa'a shi zuwa ga annabi ba amma za a iya daukan ma'anar hadithi ne marfu saboda yayi bina'in sa alaman lam yusammi yace nuhiya wane ne wanda ya hana kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yace nuhiya an samanil kalbi an yi hani dangane da kudin da za a sai da kare illa kalba saidin sai aka keɓance aka ce sai dai karan farauta mana karan da aka masa training alkalbul mu'allamu an masa training a bisa ƙa'ida ta shari'ar musulunci da ta zayyana haka ake yi wa kare wanda za a yi farauta da shi to irin wannan aka saida shi kuma saboda wannan dalilin shi ma ya halatta mana an saida shi kuma saboda dalilin farautar mun fahimta ko an saida an masa training kuma an saida shi saboda farautar to ya halatta mas'ala ta gaba shine as-sinnawr shine al-hirhu kulliya ita ma ba a saida kulliya baiwar Allah kai dai bata ta yawo a tsakaninku amma ba a sayarwa yanzu na tsabar iya shege yara banda kashe kuloyi na guda uku suka kashe tarko suke sa musu kai ka saba da kuliya daga tara ko ka zaka fita sallah asubahi kana arna mata irin ta koma dinnan ashe su sun danna tarko kuma sai su babbaka wai su je su sayar ma su sayar ma arna to ai ka ci kudin an ki cin bure an sha romansa wasu suna cewa wai karashiya ne ko wai ta kuliya karashiya ne cin ta banza barin ta banza a a kam ba haka bane ba a ci عن أبي الزبير قال سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك hadithin imam muslim abu dauda abu isa duk rawaito daga abu zubair ya ce sa'altu jabira na tambayi jabir ɗan abdullahi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samanin kalbi dangane da kudin da aka sai da kare wasin nauru da kuma kuliya ƙala sai jabir ya ce zajaran nabiyu sallallahu alaihi wasallama an zalik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan haka mana ya yi hani abinda ake hani kuma ya zama haram an hana akwai na hayu taharimin na hayu taharimin to na haka ba a sai da kuliya abu na bakwai shine aka ce at-tasawiru allati fiha ruhun foto foton abin da kuma yake da rai a zana abu abu mai rai wani in ya zana mutum sai ga kamar mutumin ya magana to irin wannan bai halatta ba a saida shi irin yan portraits nan da ake yi ko wani abin duk wannan bai halatta ba an abi sa'idin an sa'id ibn abil hasan an samo daga sa'id ibn abil hasan kala yace kuntu inda ibn abbas radiyallahu anhuma id atahu rajulun yace na kasance a wajen abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda id atahu rajulun yayin da wani mutum ya zo masa fa kala sai mutum yace wa dan abbas ya abal ya aba abbas ya kai baban abbas ai larabawa na ce suna ɗabi'an sa ma 'ya'yansu sunan iyayensu barin ma cikin ahalul baiti sai kaga an jera suna an je suna ne guda biyu amma za a iya jera shi kaman sau sau uku ko sau hudu kuma suna ne biyu kawai fulan ibnu fulan ibnu fulan a sake dawowa na farkon kuma a ce ibnu fulan haka abun ya tafi to sai wani mutum ya zo masa mutumin sai ce ya aba abbas ya kai baban abbas ai shi ma yana cikin ahlul baiti ko yace inni insanun inna ma ma'ishati min sana'ati yadi yace ni mutun ne wanda rayuwa ta ma'isha abincin da kake ci hanyar samun abinci na min sana'ati yadi daga abin da hannuna yake yi na iya sarrafa hannuna sai ya ce wa inni asna'u hadhihi tasawir kuma daga cikin ina yin irin waɗannan hotuna ya iya sura imma ya sura wanda yake ta mutum ko ya sura ta dabba ko abin da ya kama da irin wannan ko wasu abubuwa daban ya iya zane ka san da haka ake yin hoto ko sai mutum ya zauna da shi da iyalansa sai a zana in an zana iya ɓangaren kai aka zo wajen nan haɓa to sai a dakata a haka sai gobe kuma a dawo sai a sake shirya su yadda suke jiya sai kuma a ci gaba daga haɓa sai a kawo kirji misali haka ake yi duk sai a zana kaga an zana akwai irin wannan portraits har yanzu ma suna yi to yace sana'arsa kenan yana irin wannan sana'a zana hotuna wa qala ibn abbas yanzu yazo fatawa ne wajen abdullahi dan abbas yaji yaya matsayin wannan abun gashi dai sana'ar hannu ne kuma ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutum bai ci abinci mafi tsafta sama da abin da ya na sana'ar hannu ba sana'ar hannu tafi kome tafi kome tsafta faskare ya je yayi a'a tela ne ya dinki a'a makanike ne ya gyara mashin din wani sana'ar hannu hansar ne lalace ka kai aka gyaggyara ya gyaggyara ya daddaure ya saka wancan ya sa wancan sana'ar hannu babu abin da ya kai sana'ar hannu tsafta cikin abincin da mutum zai ci haka hadisin annabi ya faɗa malaman makaranta kuma su biyo baya to kaga anan ya nuna sana'arsa mai daraja ce saboda sana'ar hannu ne to amma fa ga irin nau'in sana'ar da yake hotuna yake zanawa fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace masa la uhaddithuka illa ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bazan fada maka komai ba sai abinda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yanzu an sanda zan baka da hadisi zan faɗa kaga su sahabbai kama hannun mutum suke su kai shi ina su kai shugaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan anan ne ake samun waraka a cikin duk mas'ala ta shari'a da mas'ala ta rayuwa bar akul mutum ya bauɗe gabanin gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku zai fada dawa kuma in ba ya saba ba zai dawo ba to sai ya ce ba zan baka labari ba ba zan ma batu ba sai abin da na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sami'tuhu yaqulu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sawwara suratan duk wanda ya zana wata sura fa inna Allah mu'azzibuhu to Allah ku zai azabtar da shi hatta yanfukha fiha ruha a ce har sai ya busa ma wannan abin rai Allah zai kallafa masa ya ce abin da ka zana ɗan busa masa rai. In sassaƙawa ma aka yi, in ginawa aka yi, busa masa rai. Kuma annabi ya ce, Walaisa bai nafiƙin fiha abada, alhali ba zai iya busa mata rai ba har abada, duk zamanin da aka zaba shi ba zai iya ba, waye mai busa rayi? Allah ne. faraba rajulu rabawatan shadida sai ya ga mutumin hankalinsa ya tashi asalin rabawa shine kamar mutum ya kumbura in mutum hankalinsa ya tashi zaka ga yanayinsa ya canza kumbura mai tsanani ma'ana yanayinsa ya canza wasfarwa wajuhu fuskarsa ta yi fatsi ma'ana fuskarsa ta canza saboda ya tsorata tsorata mutumin ne ya ji abin da aka faɗa shi sana'arsa kenan kuma ga abin da aka faɗa a kanta faƙala sai abdullahi ɗan abbasin ya ce masa wai haq kai tonka in abaita illa an tasna'a in ka ki sai dai wannan sana'ar taka za ka yi fa'alaika bi haza shajari to ka rika zana bishiyoyi kullu shay'in laysa fihi ruhun duk wani abu wanda babu rayi a cikinsa yanzu kaga Abdullahi dan Abbas ne ya ce la uhaddithuka illa ma sami'tu min rasulillah bazan fada ma ba sai abin da ce daga manzon Allah ko da bai nasabta wannan zuwa ga annabi ba ya fahimto shi ne ko ya jiyo shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi karan kansa bai isa halatta abin da aka haramta ba kina shi idan mutum zai yi zane to sai zana abin da ba shi da rai misali kamar bishiya ba rai irin na 'yan biology ba in rai irin na 'yan biology na bishiyan ma tana da rai ko mana abin da ba shi da jini a jika wanda baya intikali karka zana fara karka zana kyanwa karka zana mutum karka zana doki karka zana duk irin waɗannan ababe don suna da rai amma ka iya zana dutse ruwa yana zuba irin fall ɗin nan ga ruwa yana zuba an yi kalaran ɗin wajen da bishiyoyi da ciyayi amma karka kuskura ka tsarma tsuntsu ko wani kadangare nan an shiga haramci yi irin wannan to shine malamai suka ce irin wannan babu laifi in an rataya shi a gida an yi decorating ɗin gida da shi ba laifi ba ne amma wanda yake sura mai rai haramun ne a rataya ta a ɗau hotonka a saka ko hoton shugaban ƙasa a sa wa ma zai saka ne ai yanzu ba a sawa ko da ne yawanci gidaje sai ka je ka ga hoton yakubu ga wani duk an rataya shi a gidaje amma yanzu ba a sawa saboda mutane sun gaji ko da ba dan shari'a ba masu da farin jini to Allah shirar da mu to don haka irin wannan sura baya halatta mutum ya sayar da su don haka kai ma idan kana da misali shaguna irin wanda ake sassai da kayayyaki na mata wanda ake yi na decorating ɗin gidaje ko? ai suna sai da su fulawoyi da su waye to a kiyaye sai da abin da yake da sura ko da hoto ne wanda za a je a rataya shi a kiyayi sai da sana'ar ababen da suke da rai baya halatta in za ka je ka saro to ka saro wanda ka san babu hoton wani abu mai rai a jikinsa to sai ka zo ka saka su a shagon ka zo a saya a je a rataya wannan babu laifi wallahu a'lam nau'i na tara ya ce a samaru ƙabla buduwi salahihi a sai da ‘ya'yan itace a samar ƙabla buduwi salahihi gabanin kyawunsa ya bayyana kyansa bai riga ya fito ba a ce za a sai da shi to ba a yi kasar su larabawa da yake manoma ne suna dubinai da inabi yawanci shi ne mafi yawa a wajensu dubinai da inabi to akan iya zuwa gona sai a saida ta a lokacin ta soma huda ma sai a sayar ko ta yi huda hancin ya dan fara fita ‘ya'yan sun dan soma zubowa sai a iya sayarwa ya ciniki a sayar to shari'a ta ce a'a irin wannan ba za a sayar ba har sai lokacin da ‘ya'yan suka bayyana kuma an san cewa kyawunsu ya fito za su kai labarin akwai nau'in itacen ‘ya'yan itace idan ruwa ya tsaya shi kenan sai su lalace sai su motsa ba za su je ko'ina ba amma akwai wanda idan ya riga ya fito ya kai matsayin da ya kai to ko babu ruwa zai zai karasa to a irin wannan yanayi ne za a iya saida shi an anas bin malik radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an bai'i samarati hatta ya baduwa salahuha Anas dan Malik ya jiyo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama annahu naha annabi yayi hani an bai'i samara kada sai da 'ya'yan itace hatta ya baduwa salahuha har sai kyawun su ya riga ya fito wa anin nakhli haka nan dubinai ma kada a saida su hatta yazhuwa har sai ta riga ta haska ba nuna ba in ta nuna kayan dama shi kenan da yake jira sai ta haska shi yasa kila aka ce wa ma yazhu menene haskawan nata kala sai ce yahmaru aw yasfaru ta yi ja ƴaƴan su yi ja ko kuma su yi yalo ta kosa kenan ta yi tuwo a cikinta lalle wannan ta kai gaba yanzu abin da ya rage mata nunan ne ya rage to irin wannan ba laifi bane a sayar don haka idan mangoro ya riga ya fito ‘ya'yan ga sunan amma idan ka fasa cikin za ka gan shi fari fat mangoron da yake mai cikinsa ja kaga cikin fari fat bayan kuma kore shar kuma babu laushi ga ƙarfi a jikinsa ai za ga wannan gubiri ne ko ci ma yara ma sai dai yara yaran ma ba daɗinsa za su ji ba to amma idan ka bar shi a hakan zai nuna ko ba zai nuna ba zai nuna ko tsintsinke shi a lokacin kai kaje ka zuzzuba shi a yadda karka sa ka bayit ka bayit nan da suke wawatsawa na hodan nan wannan yana cutar da mutane ta san wai sukan yi wannan sai su ɗebo mangwaron sai a zo sai a ɗan barbada ka bayit sai a rufe shi da tamfor ko raishar yau kashe gari kuma mangwaro nunan ne a wutuwa shi ruwa ya duka shi ana ma talle kuma carbide ɗin ya riga ya ratsa shi kuma is poisonous yana da guba a jiki yanzu babu duba garin ne shi yasa duk irin wannan kwama calar rake wa mutane wallahi da baka isa ba to ala ayi halin dai idan ya kai irin wannan matsayi za a iya yin cinikinsa saboda koda yana jikin bishiyar tasa zai nuna ko da an cire shi an zo an ajiye shi ya yi wasu ‘yan kwanaki zai nuna. To, amma gabanin haka baya halatta. Wa anhu anna Rasulallah sallallahu Alaihi na ha an bai istimari hatta tuzhiya. Kuma har ilau an samu daga Anas ɗan Malik ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi ya yi hani dangane da sai da wato ‘ya'yan itace hatta tuzhiya har sai lokacin da suka haska faƙila lahu aka ce wa ma tuzhi ƙala sai ya ce hatta tahmarwa kamar dai bayanin baya faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi sai ya faɗi dalili da ya sa shari'a ta hana in har bai kai wannan gabar da lalle ana da tabbacin ‘ya'yan itacen nan za su kai gaci su nuna ba aka saida su tun farko-farko kawai daga soma fitowarsu. A ra'aita izama na Allahu samarata, kana ga idan Allah ya hana ‘ya'yan itacen sun soma fitowa ne sai aka yi cinikinsu, kuma sai Allah ya hana fitowar tasu. Suka tsaya haka suka motsa kawai suka faɗi, ƙwari suka ci, bima ya hudu a hadukun mala a kai. To, a kan me kenan ɗayanku zai amshi kuɗin ɗan uwansa? yanzu ya karɓi kuɗinsa kenan shi ko bai da kome? Mun fahimta? Kenan ashe shi kullum shari'a, kullum ita shari'a tana son kiyayewa haƙoƙin ɓangare guda biyu mai sayarwa da mai saya. Kai da naka, shi ma da nasa. Wai ɗan yar makaho? Ta nuna a hannunsa. Kuɗinka yana hannunka ka sayar, shi ma kadararsa tana nan yana da garanti a kanta. Amma lokacin da aka saida masa abin da babu garanti, to ai kaga an cutar da shi, ta so hudowa ‘ya'yan sun ɗan fara fitowa sai aka yi ciniki. Shi mai wanda ya sayar ya kashe kuɗi, shi kuma wannan sai aka sami ‘ya'yan suka yi wabi, ba su fito ba shi kenan suka motsa suka lalace, to yanzu ya za a yi, kuɗinsa zai maida masa ko kuma za a yi ko shari'a za a yi in an je shari'a ya za a kare an gina abu dama a kayan haramci shi yasa shari'a musulunci sai ta ce a a kada a yi nau'i na goma azzarku qabla ishtidadi habbihi yanzu can an yi magana akan ƴaƴan itace ne samar da fawake yanzu kuma ana magana a kayan tsaba tsaba ita ce azzar'u shuka kenan da za a yi ta tsaba qabla ishtidadi habbihi gabanin tsabar ta yi ƙarfi masara ce ga ta tayi goyo har wannan gemun nata ya fara huda ya fara fita ashe yake fara fitowa ko ƴaƴan su ma suna bubullowa amma fa idan ka danna su nono ne kawai ƴan ƙanana ƙanana to ka sai da su a haka sai lokacin da ta ƙosa ƙwayar ta yi ƙarfi ko da bata gama nuna ba amma ta yi ƙarfi to a iya sayarwa amma lokacin da ya zamanto kawai goyon da ya fito sai a zo a sayar me aka sayar yanzu idan ruwa ya tsaya shikenan totuwa zai zama ba za ka ga 'ya'yan ba ya zama totuwa kawai totuwa za ga a ciki sai ɓawon bayan amma 'ya'yan babu su to don haka sai tsabar ta yi ƙarfi ko kuma idan gero ne a lokacin da ya soma fudda dusa kaga ai lokacin da ya soma fudda dusa dusa ta soma kaɗewa lokacin da gero dusa ko da yake kanne karambani ni ba manomi ne sosai ba sabon shiga ne amma dai lokacin da dusa ta dan soma kadewa ai gero a lokacin ya soma kaiwa labari haka ne ko ya kai shiru haka ne idan dai dusa ta soma kadewa ai gero ya kai labari insha Allah to a lokacin a iya saida shi sai a zo a ce to ga gona ta shiga kaga geran ya gani in za ku kira wanda zai mu kirdado ne sai ya kira wanda zai kirdado in za a sai da ta haka ne gashi da ya ganta ai manomi daga ganin zangarniya zai iya kirdadan wannan za a samu dami nawa ne a jiki kuma dami wannan ƙwayar babba ce tana da ido tana da duk manoma sun san wannan kasafin to amma lokacin da bai riga ya yi ƙwari ba baya halatta a sayar annabi ya hana naha an bai'in nakhli annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani kada a saida dibinai hatta yaskuwa har sai lokacin da ya haska mun ji bayani a baya wa an sumbuli yayi hani kada a saida zangarniya hatta ya biyabba har sai ta yi fari wa ya amana al'aha an amintu daga annoba ko ruwa ya ɗauke ba matsala ko fari sun zo yanzu ba za su yi illa a abincin ba an san cewa abincin yanzu ya kai gaci ya tsira insha Allah aha ita ce annoba na halba'i a wal mushtariya annabi ya hana mai sayarwa ya hana mai saya kai karka saya kai ma karka sayar duk annabi ya muku hani ku bari har sai lokacin da kyansa ya bayyana tukunna ko kuma lokacin da aka girbe shi ma aka cashe shi sai ka sayar duk wannan ya halatta ana so kiyayewa mai dukiya ne dukiyarsa sannan gaba ta goma sha ɗaya ya ce kullu ma haruma min al'ad'imati wal ashribati wal albisati wa nahawiha duk abin da aka haramta na nau'in abinci in dai an ce kaza haramun ne cinsa to haramun ne sai da shi wal ashrabati ko abin sha haramun ne cinsa to haramun ne sai da shi wal albisa da tufafi wa nahawiha da abin da ya kama da haka duk wani nau'in da aka ce haramun ne amfani da shi ko haramun ne cinsa to haramun ne a sai da shi in banda kawai wanda shari'a ta yi istithna'i yanzu misali can hadithin Abu Hurairah ta ce illa kalba saidin ai haramun ne cin kare amma karam farauta almu'allamu kamar yadda muke bayani a baya shi ya halatta cikin hadithin Abu Hurairah ta giya haramun ne haramun ne sai da ta naman alade haramun ne haramun ne sai da shi mushe haramun ne cinsa haramun ne sai da shi وهكذا عن ابن عباس ان سامو daga Abdullahi dan Abbas kale yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha lalle Allah idza harwama ala qaumin akla shay'in in ya haramta cin wani abu ga mutane harwama alaihim thamanahu to yakan haramta musu kudin da aka saida shi ma in ya haramta musu cin abu yana haramta musu kuma kudin da aka saida shi yanzu kaga naman kare naman alade haramun ne a ci kuma haramun ne a saidansu illa kalba saidin da aka istitnai to ya zaka da jaki ana cin naman jaki ana ci mana jakin jeji amma jakin jeji ana ci amma jakin gida haramun ne to ya zaka yi da shi menene mafitarsa a ciki Shekul Uthaymin ya kawo a cikin Sharhul Mumti' Al-Azadil Mustaqni' cewa an saba ciniki na jaki a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da alfadari ana sai da alfadari ana sai da jaki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ana kashe kudin Annabi bai taba cewa komai kowa kala ba me ya saka saboda ana samun manfa'a a jikinsa ana saida shi domin dako ana saida shi domin a hau annabi ma yana da jaki duk da ba sa yayi ba kyauta aka bashi muqawqus malikul iskandar ya shi ya aiko masa shi tare da wadansu kyaututtuka to ashe tunda manzon Allah bai hana ba sai da jaki da sai da alfadari ashe halal ne a sai da jaki halal ne a sai da alfadar kuma a ci kudin saboda me manfa'ar da ake samu a jiki amma abin da Uthaymin yayi bayani akai kamar yadda ya hakaito wasu malama ma sun yi bayani akai haramun ne ko mutum ya saida shi ga wanda ya san zai ci sai dai zai saida shi ne ga wanda ya san zai yi me zai amfani da shi wanda shari'a ta jaza ta yadda kamar yadda karan shi ma illa kalba saidin da aka ambata haramun ne mutum ya saida shi ga wanda zai ci haramun ne ga wanda zai dauke shi a matsayin kawai abin nan abin nan pet abin da turawa suke cewa pet kawai aboki ne kawai da ake ajewa a gida wanda ake kasan suna haka su karan su su kwanta ma waje guda ɗaya da shi ayi bacci to shi ma ba ko da kalbul alkalbul muallamu ne ba za a saida musu in dai wannan za su yi da shi sai dai idan farautacce za su yi da shi to don haka kaga kan ga wani lokaci ana fitowa daga gabas ina ana yin yamma da lodin jakuna to ko ta kila ana amfani da su ne wajen ɗiban ƙasa inda za a kai ba mu sani ba a'a tun da dai kawai wucewa mu ga ana yi da su amma dai an ce a wani waje can wani gari ana abin nan eh an ce ana ci to kaga mutum ya sai da jaki a tafi da shi can dan a ci to wallahi yayi haram ya ci haram ba halal ya ci ba Allah ka tsaya mu da haram yanzu kan ma ba a tsoron ta aiko ba a tsoron haram din masu dakon jakin idan sun san cewa wannan garin za su kai obolo haka ake cewa garin ko idan sun san cewa can za a kai tunda sun san tabbas abu biyu ne wanda ka san cewa ci zai ko wanda kake tsammanin dukkan dalilai sun nuna cewa ci yake to haramun ne duka a sai da masa shi ma wanda zai dakon ya kai shi ma haramun ne ya aikata haramun me yasa zai dakon abin da yake na harami ya kai shi inda ya san cewa ci za a yi ai Allah ta'ala abin da yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan wajen bin Allah ne aka ce ku agaza wa juna amma wajen sabawa Allah kar ku taimaka ai kamar dan acaba ne ya dauki mutum ya kai shi gidan giya shi ba shaje ba kawai acaba sai to idan kawai ya ce ina za mu je sai ce ba ya faɗi sunanta kuma ya ganshi yana ɗan wani haka dama ya san abin nan eh sai sai ya ja mashin din sa yayi gaba kawai Allah ya ce mu kiyo mu nan ba yanzu ba gidan giya ko amma fa an ce akwai a federal locus su sun zama yan idanu kenan har sarauta ake ba su a masarauta a ci gaba da yin giya da sai data Allah ya shirya da mu ba ba su bane a to har wakilin arna muke da shi yanzu a kasan wakilin arnan katago to na goma sha biyu ya ce libasun nisa'i allazi la tatawaffaru fihi shurutul jilbab ash-shar'i libasun nisa tufafin mata allazi la tatawaffaru fihi shurutul jilbab ash-shar'i waɗanda sharuɗa na jilbabu shar'i hijabi na shari'a la tatawaffaru fihi bata tattara cikin sa ba nawa ne sharuɗa na hijabi na shari'a sharuɗa nawa ake da su kafin hijabi ya zamanto hijabi a shari'ance akwai sauran gyara na'am akwai sauran gyara ya zan tambaye ku nawa ne sharuɗin hijabi a janajen an yi shiru to lalle kafin rana ya ce kowa ya je shi ya san sharuɗin hijabi kenan matan ku ba sa kiyayewa ya dai ake shiru ha to ya za a yi a ce an kiyaye kuma ba a san su ba dukan bodi kawai aka yi don Allah ji a san sharuɗan hijabi guda nawa ne kuma waɗanne ne in Allah ya kai mura wani ya ce zan yi tambaya quiz ha ba na jin me yake faɗa ku je ku bincika sharuɗa ne guda takwas sai ku kuma ku je ku gane da wanne ne da wanne da wanne to tufafin mata waɗanda ba su cika shara'i na jilbabin shari'a ba musamman waɗanda za su kawo tabaroji da fitina baya halatta la'anna bai'ahu yushi'ul fahishata fil ladina amanu sai da irin wannan tufafin za su watsa barna a cikin masu imani an taimaka musu ne akai an taimaka musu yanzu irin kayan da ake sanyawa ɗin gilallu in ba a samu wanda ya ɗinka su ba za a sa su ba za a sa su kayan da ake sanyawa matsatsu da dizayin kala-kala wanda suke bayyana tsaraici yara su tabo 'yan mata da irin wannan kayan a jikin su zo wajen tela kuma su bayar su ce a ɗinka wasu ce irin wannan suke so a ɗinka wasu tololin don ƙoƙari wai har gwada su suke yi su saka a jikin su gwada faɗin kirjinsu da faɗin ƙugunsu da faɗin ko'ina a yi musu shi fitted to kaga wannan sun saba ma shari'a wasu kayan ma sai a yi su ɗin a zuwa ajiye wasu shagunan ma sai ga an yi dodo abin nan mutum mutumi na mace sai a sanya mata kayan a jiki ba ana yi ba a gaya ya yi fitin a jiki abin dai da aka ki a shari'a bayyana kwalliya ga wanda bai halatta ba ko wanda yake muharrami akwai limit iyaka na kwalliyar mace da zai gani ko da muharramarsa ce ba wai kowace kwalliyar ta zai gani ba akwai kwalliyar da miji ne kawai ya halatta ya gani nau'in kwalliyar da mijin mace shine kawai halatta ya gani to dole ne a kiyaye irin waɗannan kuma sai a yi taimakekkeniya ma juna a kayi in ana samun taimakekkeniya a tsakanin al'umma to anan sai ga al'umma ta sami istiqama kowa a janibinsa akwai irin gudunmawar da zai bayar وقد قال تعالى الله مدوكاكي يace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ku taimaka ma juna akan da'a ga Allah da kuma kiyaye dokarsa wa la ta'awanu 'alal ithmi kada ku taimaka ma junanku akan saba ma dokar Allah wal 'udwan da ketare iyakarsa wa qala kuma Allah madaukaki yace innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladhina amanu lalle waɗannan da suke son alfasha tawatsu a cikin masu imani lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah to suna da azaba mai radadi a nan duniya suna da azaba mai radadi a lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine yake sani ko kuma ba ku sani ba Allah shi adda cikakken ilimi ko kuma ba ku sani sai abinda Allah ya gaya muku don haka idan Allah ya ce muku ga doka to dan maslahar mu ne ni iya bakin kokarin mu gaman kiyaye ta Allah ya sa mu dace don haka kaga kenan masu kayan koli kasu rika kawa irin gyalan nan na gallafiri wani gyalle shara-sharan nan sai a kawo shi kala-kala dan kankani ko mace ta dauka wai shi za ta yafa da shi ta zo dama a jikinta shi kuma ya dinga da shi haji ai ga wani sabon design ma da aka kawo wallahi kana da kamasho na zunubi wallahi gara mutane su dinga kiyayewa a dinga samun kasbul halal ina amfanin baɗi ina amfanin dukiyar da za a samu kuma ta zama matsala a gaban ubangiji kiyama da haka kiyayewa dai shine auda Allah ubangiji ya dace da mu wa alaikun salam ba za a sayar dan gadi ba wannan ai kaga hadisin cewa ce illa kalba saidin wannan ma tambaya ya kan gadin wai karan gadi wai wane ne ya ce muku shari'a ta ce a ajiye kare ya gadi a gida ina bin ku bashin hadisi yin akwai ban ƙara bayani na mutum ban ƙara bayanin ba maganar da nasu ya yi fa idan kuka ji an ce gadi ana nufin gadin gona ne fa a al'adar larabawa sukan tsaya su yi gadin gonakansu da rana shi saka ma la'akari da wannan al'adar sai shari'a hadithi ya ambaci cewa ɓarnar da dabbobi suka yi da rana akan mai gona ne ɓarnar da dabbobi suka yi da daddare akan mai dabbobi ne amma wannan ƙurfi ne nasu akwai waɗansu malamai na shari'a waɗanda suka ce ba za ka ɗauki wannan hukuncin duk da hadisi ne faɗa ba za ka ɗau hukuncin ka ce za ka yi applying ɗinsa a ko'ina ba tare da cewa malaman fikiyo haka suka tafi a kayi dogaro kuma da wannan hadisin me ya saka saboda su al'adar su larabawa gadin gona suke da rana dalilin da yasa suke kiran gona kenan alha'id menene asalin alha'id kewaye kewaye shine ha'id a sanya wani abu na shinge wanda zai tashi shi yasa katanga ma akan ce da ita ha'id saboda ta kewaye abu to gona sai suke ce da ita alha'id waje da yawa zaka gani cikin hadisi ana cewa ha'id kuma gona suke nufi har ya zamanto ha'id suna ne na gona alhadika ko kuma ko kuma albustan ana ce da shi ha'id to me yasa suke haka saboda su al'adar su dama da rana gadin gonar ka zaka yi to in ba za ka samu damar gadin ta ba to sai ka sa a mata shinge gaba ɗayanta a mata ƙofa yadda ba wata dabba mata za ta shiga ko ba mai gadi ka tsare abinka waɗanda ba su da damar su yi wannan ha'id to sukan sanya kare ya musu gadi to duk hadisan da suke magana a kayan gadi suka nuna halaccin rikewa kare ai kare bai halatta ka rike shi ba to sai ne sai aka istisna'in abubuwa guda uku ko dan farauta haka ne ko ko dan kiwo ka kora dabbobinka jeji dan ka su barna a wanto sai ka sanya kare yana kiwon su in za su yi sai bi su ya hana su ko kuma dan gadi gadin gona ake nufi hadisai ingantattu cikin bukhari da muslim da sauran siha sun zo inda annabi ya faɗi cewa mala'iku ba sa shiga gidan da yake akwai kare har gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya kiye shiga saboda akwai dan kwikwiyo annabi hadithu ummul mu'minin aisha bukhari ya kawo shi da wasu malamai ta ga manzon Allah hankalinsa a tashe sai ya je kusan bakin kofa sai ya dawo ta wajen ɗakinta sai kai kawo yake yana haka yana cewa mala'iku ba sa saba alƙawari mala'iku ba sa saba alƙawari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fita waje bayan da ya dawo bayan wani lokaci ummul mu'minin ta tambaye shi me ya ta daga sai ta ce mala'ika jibril ne mun yi wa'adi da shi zai zo mun lokaci kaza ayyukan zo kawai su hira da annabi zai zo lokaci kaza to naga bai zo ba ashe manzon Allah bai san cewa malaika jibril yana waje ba da ya fita ne sai ganshi sai malaika jibril ya ce masa ai na zo zan shiga ne gidan akwai kare mu ko mala'iku ba ma shiga gidan da yake akwai kare in ba shiga gidan annabi ba saboda kare annabi sai duba ashe daga cikin jikanninsa ne imma Hassan ko Hussein ya dauko kwikwiyo yayi sha'awarsa sai ya zo ya kawo shi gidansa kwikwiyon har ya tafi karkashin gadon annabi ya kwanta annabi ya ce duk a duba gidan nan ko akwai kare shi bai san akwai kare ba sai a ga wannan kwaikwayon a ga shi jikansa ne kawo annabi ya ce a kashe shi sai ma ya umarni ya ce karnukan da suke tsakani duk a kashe su to idan har mala'ika zai ki zuwa gidan annabi ya ki shiga saboda kare kai ne kuma za ka ajiye karanka a gida malamai ne suka yi kiyasi kiyasi ne suka ce saboda gona ita ana gadinta ai gadin manfa'a ne abu ne naka na kadararka da amfaninka to idan gidanka yana tare da barazana za a iya yi maka barna to tunda an halatta a kare dukiya a gona sai suka ce ashe a gida ma min babu aula kiyasi ne malamai suka yi sun kawo shi ne a bisa me a bisa kiyasi amma ba shi ne asali mai hukuncin ba hukuncin gona ne amma na yanzu su sun kawo shi ne a bisa kiyasi kuma hakan sai suka gindawa mutane sharuɗa suka ce idan ka kawo za ka kauda shi daga cikin asalin gidanka da iyalanka ka kai can wata kusurwa a nan za ka taskance shi ba za ka sake shi ba har sai lokacin da ake da bukata na aikinsa in ma da rana ne in za ku fita to sai ku sake shi in ma da daddare ne sai ku fita sai sai ku sake shi sannan za ku tabbatar da cewa ba ku bar wasu kwanuka wanda zai zo shi ya lallage a ciki ba saboda annabi ya ambaci idan kare zo ya lashi ko ruwa ne a cikin kwano sai kare zo ya sa harcen sa ya lasa to sai kun wanke shi sau bakwai na farkon ƙasa za ku saka ji annabi kafin ya zama yayi tsarki to wanda yake da irin wannan matsayi yaushe kuma za ka sake da shi ba gadin gida ba ne, gadin gida an faɗe shi ne akan hukuncin ƙiyasi da malamai suka yi akan gona, amma asali gona ce, karka yankarar nan ajiye kare a gida. Sai in ya zama labudda, akwai wanda suke anguwanni wanda yake na gefe, yana fita aiki, matar ma tana fita, da makamantan irin wannan, ko wani lokaci idan ya yi tafiya, ko kuma ma koda da daddare ne akwai fitinannun yara da suke zuwa za su musu barna kuma ana cutar da su koma a ce za a cutar da rayuwarsu kuma ya rasa yadda zai yi to irin wannan idan ya zamanto labudda ba wanda zai tsaya masa a gida in ya tafi za a masa barna duk lokacin da ya tafi ana barna shi ba zai iya ɗaukar mai gadi ba to a bisa kiyasin da malamai suke ba laifi idan ya ɗauko kare ya masa training ya bi sharuɗan da malamai suka gindaya ya san sharuɗan kuma ya kiyaye ya ajiye shi domin ya masa gadi a lokacin da ba sa nan wallahu ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada